rahmatullahi wa barakatu ban gaisuwa ta addinin musulunci a yau muna ashirin da uku ga watan al-muharram hijira na da shida muna ashirin da tara a watan bakwai shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu Allah ya kaddara mana haduwa a badar masallacin fada mai martaba sarkin gumel Allah ya kara masa lafiya da imani a ci gaba da karatunmu na littafin addurusul muhimma li'ammatil umma muna karatu a ƙarƙashin darasi na goma sha bakwai wanda a wancan satin mun fara tattauna abin da ke cikin shi at-tahdhiru min ash-shirki wa anwa'ul ma'asi tsoratarwa akan shirka da kuma nau'ikan sabannin Allah madaukakin sarki ya gaya mana mutum yayi taka tsantsan ya kuma tsoratar da ‘yan uwanshi dangane da shirka da kuma nau'ikan zunubai ya gaya mana zunubai guda bakwai da manzan Allah ya ce kowanne hallakar da mutum yake wanda cikinsu akwai shirkar akwai sihiri akwai kisan kai akwai cin dukiyar marayu gudu a ranar da ake gabza fada da kuma ƙazafi ga mata waɗanda suke muhusanai ghafilat almu'minat wannan ina ji iyaka nan muka tattauna a satin da ya wuce wa minha cikin saban Allah wanda ya dace mutum mumini ya guje mashi sai ya ce ukukul walidaini akwai saba ma iyaye saba ma iyaye in ka ɗauke shirka to kuma babu wani zunubi mai girma wanda ya kai mutum ya saba ma iyayen shi mun sha maganganu da yawa mun wuce har a cikin littafin al'adabul mufrad yadda Allah maɗaukakin sarki baya barin saba ma iyaye sai an je lahira kuma a duk rubuce-rubucen duniya na hausa da na larabci da na turanci an rawaito irin yadda ‘ya'yaye ke saba ma iyayensu idan su iyayen sun saba ma ‘ya'yansu malamai sun ce bashi ne da ba a biyansa a lahira tun a duniya ake fara biyan shi wani yaro an ce ya yi gidan ƙasa da ya yi gidan ƙasa ko gidan katako sai ya ware wani guri gahi ciki da falo da kaza wani gurin aka sake ƙera gini aka sake ƙera gini sai ya kira babansa ya ce zo ka ga irin abin da ne ya nuna masa wannan ɗaki ne da falo da kaza ce wannan nawa ne ya sake nuna masa wani guri an kera ya keru ya ce wannan na matata ne an sake nuna wani guri an kera ya keru ya ce wannan na babata ne duk da haka da hezbi ambaci nashi ba ya ce sani kuma ina nawa ya nuna masa dan wani guri can a gefe dan mitsitsin daki ya ce wannan kuma hi ne naka ya ce ah yanzu duk wannan gidan da kai tafkeke ka rasa inda zaka ka ni henan ka ajiye ne ce ai kai ma na naga ka ajiye babanka saboda haka ya ɗauka sannan rayuwa ce idan ka yi gini ka samu ɗan mitsitsin guri ka ajiye mahaifinka ya ce to kai ma nan naga ka ajiye mahaifinka shi ya sa na ajiye ka kai ma a irin wannan guri ɗin kaga idan mahaifinsa bai rasu ba yana da damar da zai naki istighfari a littafin da muka karanta tun firamare wani mutum ya ɗauki ɗansa sun je gona aiki sai ya ji yaro kwal kwal kwal yana dukan kututturan bishiya yana sassaka uban ya je dubo shi ita me kake ya ce wannan ina sassaƙawa ne ina gyarawa saboda in ka tsufa in rika zuwa maka abinci a ciki shi ma da babansa ya tsufa sai ya wulaƙanta shi ya sama masa wani bukuru ba a zuwa masa abinci a kowane kwano sai a wannan bukuru ɗin ya ce to kai ma zai ina tattalawa ne tun kafin ka tsufa in ka zunuba in rika zuwa maka abinci cikin wannan bukuru ɗin da haka shi zunubin saba ma iyaye da mahaifa zunubi ne mai girma duk wanda ya san yana da wani abu na ɓacin rai da mahaifin shi wala kar ya bari su rabu ya nemi afuwarsa da ya yafiye shi kuma ko ya yafe masa ya dage da istighfari da tuba a wajen ubangiji kar a jarrabe shi matsalar kana sunnata mummunar sunna ce a iyalanka kai za a rama a kanka to kai din an maka za a sake ramawa an yi za a sake ramawa za ta yi ta tafiya a cikin zuriyarka ba za ta tsawo wuciya ba a hudu ba na taba ambatawa wani bawan Allah kawai wani lokaci yasa aka wanki mahaifin shi aka yi masa tsafta aka gyara shi aka kawo kaya masu kyau aka sa mashi uban yana ta murna yau ɗansa zai ɗan zagaya gari da shi ya sha iska kawai sai ga sun fara fita ana ɗan zagaya gari sai ga sun fara barin gari suna yin dawa shi kuma ashe mai gidan matarsa ce ta uzura masa komai na daɗin duniya Allah ya ba su amma mahaifinka ya hana mu ji daɗi an yi haƙuri an yi haƙuri ita matar kenan ta kasa daga cikin sharrin matan zamani shine ba sa so iyayenka su more ka sai wanda Allah madaukakin sarki rufa mu asiri idan danginta mutum dubu za su zo gidan za ta karɓe su amma naka ɗaya in ya zo sai dai a tsaye kake ahe ta uzura masa ta ce kawai abin da ya rage wannan mahaifin naka kawai ka kawar da shi mu sha iska yi kuma ya wa ɗan mahaifin wanka ya tsabtace shi ya gyara shi ya sa masa tufafi mai kyau ya ɗauke shi a mota suna zagayen gari ga sun fita bayan gari da aka gangara sai ce ɗana ina za mu je sai ce za mu je nan bayan gari ne da suka je wani guri sai ce wa mahaifin fito yana fitowa sai ce me za a yi yace yanka ka zan yi sai ce to idza kunta la budda fa'ilan fazbahani hunak fa inni zaba'tu abi hunaka walaka mithluha ya ibni yace in dai tabbas sai ka yanka ni karasa da ni gindin waccan bishiyar ka yanka ni ana ce ni ma nawa mahaifin anan na yanka shi yace walaka mithluha yace kai ma irin haka din ya same ka saboda duk duniya ba wanda ya san shi yanka ubansa amma da yake laifi ne da ba Allah baya kyalewa yau gashi Allah ya hada ɗansa da wata mata an kwankwalo laifin za a bashi sakamakon laifin a hannun shi yasa saba wa iyaye matukar bala'i ne matukar masifa ne da haka cikin darasin da yake da muhimmanci a rayuwa duk yadda za ka yi kaka saba wa mahaifanka yasa aka ce ko matakka ce idan mahaifinka ya ce saka saki shi kaɗai ya san me ya gani inda ya ce saki saka alaba shi aje a nemi alfarma a bayan ka saka ɗin ka sawo ka dawo da ita a cikin sahabban manzan Allah akwai wanda ɗansa ya yi aure sai ga ɗan ya fara wasa da sallah da ƙarfe hudu na asuba ya zo masallaci ko ƙarfe biyar sai ga a gurguje yake samun raka'ar ƙarfe ya tona rayuwarsa sai ga babu abin da ya canja banda matarsa sai ce saka matarka ya saka ta da ya saka ta kuma abubuwa ya saka ƙara taɓarɓarewa madadin yanzu sallah asuba masallaci sai dai na sallah asuba he he kadai a gida sallah azhar da baya makara he fara makara azhar sai sahabbai suka saki haduwa suka yi mitin suka ce yanzu dai Allah ya riga yayi jarrabawa da matar gara ba matar ayi hakuri a bahi izini ya dawo da ita aka bahi izini ya dawo da matar in ya so a ci gaba da masa nasiha to yanzu dan Allah yaro nawa ne yake kunto aure uban ya ce kar ayi sai sai an yi yasa haikatar da auren ba a ji daɗin shi ba iyayenka ba su ji daɗin ba sirikanka ba su ji daɗin ba kuma 'ya'yanka ba su ji daɗin auren ba saboda masifa ce akan masifa saba wa iyaye bai da matukar amfani bai da amfani Allah maɗaukakin sarki ya rufa mana asiri a hudubar dai na sake faɗa wani mutum maji ƙarfi in aka zo rijiya za a yi bauruwar dabobi kawai sai a ga wani tsoho shine yake jan igiyar yana jawo ruwan daga jiki kuma wani taurayi yana tafka masa bulala yana yi yana tafka masa bulala yana yi yana tafka masa bulala wani balarabe ya zo ya rera wasu baituka na waka yake cewa wannan kai ba ka da tausayi ba ka san ina duniya ta sa gaba ba tsoho ya tsufa ina shi ina jan ruwa kuma har ake dukan shi ya ce wannan tsohon da kake gani mahaifina ne haka ya faɗa ya ce kuma irin azabar da kaga ina masa irin ta na gaina wa mahaifin shi kuma har da ƙari akan abin da kaga ina mashi kuma ɗan yana kuka yana dukarsa saboda hima tursasa aka yi wa uban nasa kuma za a rama masa yadda hima ya ubansa haka za a yi mashi to shi yasa babbar musifa barban bala'i kar ka sako a danginka da saba wa iyaye wallahi in sun yi kuka he kai hubayb ba hubayb ba wannan Juraij ai sallah yake ko ya koma bayan gari saboda kar mutane ma su dame shi babarsa ta zo ta kira shi Juraiju Juraiju Juraiju a zuciyarsa yace to Allah gani dai ina maka sallah ga uwata tana kira ya matse ya ci gaba da sallar shi ita kuma da ranta ta ɓaci ta ce Allah to tunda dai ya zaɓi ya tozarta ni shi ma Allah karka karɓo rayuwarsa sai ka tozarta shi sai ka haɗa shi da sharrin karuwai kawai ta juya ta yi tafiyarsa ba ta sa an sauke ƙur'ani ba ba ta kirawo malamai ba ba kawai ita ce tsakaninta da ubangiji allah karka bari ya ga ƙarshen rayuwa ya ka tozar ta da karuwai nan da nan kuma labari sai ya shiga gari jureji bawan allah mai sallah mai kaza mai kaza ka san su kuma mutanen banza ba su da adawa he da ustazu in dai kana da addini to so ake a ɓata ka so ake a ga an baka ɗan wani ofis ka sashi dubu uku sai ga ana photostar ana yada ta ana ta ai an bashi dubu kaza ya saci dubu kaza saboda laifin malamai laifin masu addini akwai saurin yaduwa yana nan bayan Allah ana ta yawo da abubuwan su ko an ce an ba su miliyan 16 ko miliyan 16 ne ko miliyan nawa nawa ne kuma a kuskuren da aka yada aka ci har da Ibrahim Iyas sai ma an bashi dubu miliyan 16 saboda bai yada ya dauka Ibrahim Iyas dan Najeriya ne ya dauka Ibrahim Iyas yana raye shi ma an yi editin an sa an ba ibrahim ya miliyan goma sha shida aga na ji asadin suna yana program yana bayani ya ce shi bai ma san ciya ba ibrahim ya zaɗa najeriya ba ne bai ma san yara su ba saboda an tahi kazafi ana so a lalata masu addini so da labarin su ya shiga gari ta bar Allah ta ce wani ustazan fa ku bari duk ustazancin ƙarya ne zan zo muku da labari ya aka yi ta ce ku dai ku kyale zan zo da labari shikenan in safiya ta yi kawai za ta casa ado ta yi wanka ta yi kwalliya sai ta je gindin hemash ko gindin bukashi ta yi takwar gwada ta yi ta kira ta yi ta kaza bai ma san da ita ba Allah ji karai albani zare yake tawa mutum wanda bai saurari uwarsa ba ina zai saurari karo kuma ta yi ta yi ta yi abin a banza ita kuma tana ganin a matsayinta na wadda ta amsa sunanta kowa faɗarta yake a gari a ce wai ta je bikon namiji kwana da kwanaki ba ta samu ba sai ta ba wani makiyayi dama ya rika amfani da ita ƙarshe ta yi ciki kuma dama bukatar ta ta yi ciki ta zo ta nuna hujja a cikin gari ana nan ana nan kawai ga ciki turbitsi ya fito ke ina je ka samu ciki ta ce ai dama na gaya muku ustazin ba na gaskiya bane na ƙarya ne a me kike nufi ta ce ai kun san ubansa kun san ina nake zuwa wadaka mutanen gari nan da na kawai aka ɗauko da dutsuna da wuƙaƙe da sanduna ustazan ƙarya yau ƙarya ku ta ƙare aka yi dawa kai fito yana sallah bai ji ba kawai ji dutsi kamme wannan sun farɗo shi an ruhe ɗakin da yake ciki ustazan ƙarya har da fitowa dawa ce me ya faru aka ce ga ɗanka nan kawo mace ciki har ta aihu yace ni yace i ga matar nan kuma ga ɗan nan kawai ya tuna ce ai uwarsa ta taba mai baki Allah ya sa kar ya bar duniya sai ya ga sharrin karuwa da haka sharrin karuwan ne yanzu Allah ya karbi bakin mahaifiyar shi wasu malaman suka ce alwala yayi yayi sallah ya roki ubangiji ya bahi mafita wasu kuma suka ce uwar ya sa aka nemo ya ba ta hakuri ya ce to yadda kika yi baki Allah ya karba ki yi baki Allah ya ba mu mafita sai addu'a ta ce to Allah tunda ka karɓi addu'a ta kuma Allah ina roƙonka a yau kuma ka bashi mafita da ya gama sallar saraka abi ya zo sami yaro ya ciki cikin shi cak ya ce kai yaro wai ubanka yana da yaƙini Allah zai bai mafita kuma ita ce kaɗai hanyar da Allah zai bashi mafita ya ce ni ubana wane ne mai kiwon dabobi ya nemi mahaifiyata a daidai guri kaza mutane da suka ji a dalilinsa jinjiri ya yi magana suka ce Allahu akbar aka rabu kalla za mu sake gina bukakka yanzu a je a kawo zinare da azurfa madadin yumbu da zinare da azurfa za mu ma bukkarka yanzu mun yadda ustazi ne mun yadda na Allah ne zai ce a yadda kuka rushe bukkata a yadda take kuma data to yanzu misali kaga wannan fasalla yake yanzu kai tsakaninka da ubangiji ya kai jureju mutum nawa ne ya bar abokansa ya koma dawa kawai don ya karanta ƙur'ani ko don ya yi sallah duk ba ga kuma nan muna zunguni da ku muna kwana da ku nawa ne suke sauke ƙur'ani a rana nawa ne suke sallah raka'a nawa da rana raka'a nawa da daddare to za ka yi tsammani mahaifinka ransa ya ɓaci a kanka ko mahaifiyarka ka yi tsammani Allah ba zai jarrabe ka ba wala Allah sai ya jarrabe ka to shi yasa malam a cikin zinuban da ya dace dan adam ya guje musu lalle kar a same shi da sabawa ma'aifa Allah madaukakin sarki ka tsare mu wannan kaɗan ne na ɗan kawo cikin misalai misalan suna da yawa abinda ƙur'ani ya faɗa in dai ba shirka ba ce ba saɓan Allah ba ne a duniya ka kyautata musu wa sahibuhu ma fi dunya ma'rufa duk sabanin da iyayenka kuke da akwai lalle suna da bukatar kai fitawa wala taqul lahumu uffin wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima kalmar da tafi kowace sauki a harhe tafi saukin rubutu da harafi biyu ake rubuta ta a larabci Allah ce kar ta fito kalmar uff yau mutum ya fara huruful ija'iyya zai iya rubuta kalmar alifun ce ba a ƙara mata komai fa'un ce kawai ta za ka ɗiga hikenan ka gama rubuta kalmar Allah ce falata ƙullahuma uffin wala tanharhuma kar ka tsawace su kar ka faɗi magana da zuciyarsu za ta kaɗa ko zuwa kai ka tadda su akan hanya sun tare hanya sun yi banga banga to kar ka yi tsoki kar ka yi tsawa da Allah janye kafa ba ko kash ba a faɗa lalle da lallabi haka ake yin shi ɗaya daga cikin malamai magabata cikin tabi'ai hi Allah da ya masa jarrabawa he ya zo ya zauna majalisi irin wannan na he ya zo ya zauna majalisi irin wanda ya fara karatu uwar tana zuwa ta ce ya shigo ba yana miƙe ya ce je ka zuba wa kaji abinci ba za ta masa umarni ba ya fara karatu he majalis ya cika dam mutum dubanne daga duniya ta ce a ji a zuba yan tsaki abinci sai ya rufe karatu ya rufe littafi ya tahi ya je ya ɗauko hatsi ya zuba musu ya ɗauko ruwa ya zuba musu ya ɗauko abin da zai musu ya share guri ya sake wanke jikinsa sai da ce in alhamdulillah ɗalibansa suka ce idan ta zo akara mukalla kai haƙuri mu je dimmu mata abin da za a mata a yi karatu ya ce ni ɗin ni take so na yi kuma ga lokacin da take da bukata don haka a lokacin za a yi mata da haka akwai iyaye 'yan daru ne in Allah haɗa ka da su haka za ka yi haƙuri abin da yake da bukata kai ɗin yake so ya nuna ya haifa saboda haka abin da ka isa ka yi hi za a yi maka Allah saka da alkhairi na san ma mamaki akwai wanda zai ji maganar wannan wani lokaci wani bawan Allah muna aiki tare da shi aikin ya haƙi ci ya haƙi cin ya da ba shi shawara na ce mu yi adashi tun da gona kake zuwa kuma baka zuwa aiki na ce mu yi adashi tun 2001 ka kawo dubu biyar a wata in kawo dubu biyar a wata in an haɗa dubu goma ka ba wa mahaifinka sai ya ɗauki 'yan barema za a haɗa gonarsu da dubu goma na ce ka samu damar da za ka tsare aikinka ba he kullum ana surutu ba muka yi adahi ana albahi na kawo dubu biyar ya kawo dubu biyar ko ɗan ko uban na tabbatar ɗin su yana jina yanzu aka haɗa dubu goma aka ba mahaifin ya ce wannan gashi saboda a ɗauki 'yan noma ni kuma gurin aiki in rage yin laifi ya karɓa kuɗi ya kirga ɗaya biyu ya ga dubu goma ya sa a jihu ya ce kuma laye kaji wala na tabbatar ko dan ko uban wani zai jini da duka yanzu suna raye to yanzu kaga shi abin da uban yake da bukata ba kudin ba kawai bukatarsa kai ya haifa to ka je gona ka masa noma kawai ne bukatarsa ba wai a gama a yau ba ko a gobe kawai ya haife ka ka je gona ka masa noma to akwai wanda za ga Allah yawa iyayensu irin wannan jarrabawar shi bukatarsa ya nuna ɗansa ne so ka musu biyayya a cikin wani abu kuma ka yi haƙuri saboda haka Allah maɗaukakin sarki ya faɗa shi ne ma'anar falata ƙullahuma uffin yadda kake son ba za a yi ba shi ne kawai galibin iyaye haka suke yadda kake so ba za a yi ba duk ka ƙari bayani da kwatance da lissafi ya ka ƙare ce ka gama ta e to ai yadda kake son ba za a yi ba to karka yadda ka saba musu wa uququl walidain Allah ka raba mu Allah ka tsare mu wa qati'atur rahim daga cikin zunuban da Allah baya so akwai yanke zumunta ka ƙi dangi ka ƙi ‘yan uwa ka ƙi taimakon dangi ka ƙi taimakon ‘yan uwa Allah baya son wannan fa hal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqat'u arhamakum lalle idan kun yi sabo kun ki kuka yanke zumuntarku to lalle za a samu barna da saban Allah a doran ƙasa haka Allah maɗaukakin sarki ya faɗa ba kwa tsammani fa hal asaitu in asaitu in kun yi saban Allah maɗaukakin sarki an tufsidu fil ardi barna za ku yi wa tuqatti'u arhamakum ku ciccire zumuncin ku kowa a dawo kamar ana kan sirati nafsi nafsi ita ce rayuwar da muke cike yanzu da in ka mutu wallahi ba ka da tunanin cewa 'ya'yanka da jikokinka za su tozarta amma da duk wanda ya kuskure ya mutu wala tun kan ya mutu ya san ƴaƴansa za su sha wahala ba gaskiya bace ba kowa a cikin mu ya sani kan ya mutu ƴaƴansa za su sha wahala Allah Allah yake sa kai girma da Allah mutum nawa ne ka mutu ya je rungumo ƴaƴanka babu su babu da ne ake haduwa a dangi a raba aure aure kai dauki namiji da mace kai dauki namiji da mace ka dauki namiji da mace yanzu a mutu kowa da an gama bakwai sai ga ya hafe kiyarsa kawai sai gaba wani dauki wanda ce bai da daki wani dauki wannan ya ce wallahi to in ya dauka ya zai da shi wani dauki wannan babu yadda zai wani duk an san sanke musamman yarinya idan ta kawo aure wallahi duka dangi gudun ta suke saboda ta su sha wahalar yin kado da kayan falo da kayan kicin da waye kowa ya noke suna daga cikin yanke zumuntar da Allah maɗaukakin sarki ke magana ba ma sa ƴan uwanmu ba ma ƙauna ɗan uwanmu so wannan yana daga cikin jaraba da jarraba wadda Allah maɗaukakin sarki ya mana qati'atur rahim zunubi ne shi ma babba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsoratar kuma yace ita zumuntar wannan da Allah ya halicce ta sai ya rataya ta jikin al'arshi ya ce duk wanda ya sada ke ce na yi alkawari sai na sada shi da rahamata duk wanda ya yanke shi na yi alkawari sai na yanke shi daga rahamata yasa za ka ga wani alkawari na ubangiji duk wanda ya gudun dangin shi ya tsere ya tafi ya basu sannu a hankali a wulbaro ko amalanke sai an dawo dangin da shi waɗannan da ka guje ma to su ne kaɗai naka wataƙilin bayan kahe bayan kwana biyu ko uku ya yi kuka ya yi nadama kuma ya mutu dama darasin da Allah ya sai so nuna masa wannan da ka guda din to su ne abokan tafiyarka to ka guje su kuma an dawo da ku yadda ka san Allah na faɗa min haka laqanakum wa fi hanu idukum yadda Allah halice ka tare da su to tare da su zaka mutu mutum nawa ne yake gudu ya tafi Lagos amma wata rana ya ga an amalanke za a kahi daga Lagos in ya zo sati ɗaya ne ya mutu sai a kahi makabarta a garin ba a san shi ba ba a san amfanin shi ba ba a san mutuncinsa ba barantana a ji a ce wannan kabarin wane ne Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa wata ƙirin da za a dada shi a dangin bai hu mutum biyu ko mutum uku ba so zumunta yana da kyau mu rike ta kuma waɗannan abokan zumuntan fa suna da yawa kaga tun daga ƙannan mahaifinka da yayin mahaifinka ƴan uwan mahaifiyarka yayinta da ƙannanta waɗanda suke ƴan yayu da ƴan ƙannai ƴan uwanka maza da mata uwa ɗaya uba ɗaya ko uwa ɗaya ko uba ɗaya ko ƴaƴansu ko jikokinsu duk abokan zumunta ne wa taqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham Allah yana jinjina wa zumunta har yana cewa fa ku ji tsoron Allah da kuke hada junanku da shi ku ji tsoron zumunta wallahi mutum ko ya ce baya sa in uwansa wani lokaci in ya ga an wa dan uwansa wani abu he ya ga hawaye ya zubo masa bai san lokacin da jinin zai taba shi ba ko ne kaga an zo ana zagin dan uwansa kaga sai ina ruwanka dan muna kaza da dan uwanka ne ka bar mu tsakaninmu ne da mu da shi wannan ita wannan zumuntar babban zunubi ne mutum ya yanke ta duk abin da yake na yan uwanka na dangi ne ayi da kai abin duniya ne hada ku ko abin duniya ne zai raba ku iya abin da zaka wa dangin ka fa kuɗi ne ko abinci ko sutura babu na wannan in ba su da lafiya baka isa ka ba su lafiya ba sai dai ka taya su neman magani in mutuwa ta zo baka isa ka raba a ɗauki ransu ba fa yadda Allah yake so ya ɗauka haka zai ɗauka iya zumuntar shine in kana da kuɗi ka ba su in kana da abinci ka ba su in kana da sutura ka ba su daga wannan ba abin da za ka yi kawai dai in ya ganka ya ji daɗi wannan ɗan uwana ne wannan abokina ne wannan ɗan kaza ne wannan hike dan iyaka abu kuma a dalilin su Allah maɗaukakin sarki kai mana dafa maka asiri ya baka da yawa wanda ya sa Allah yake ba su sana da suna bayarwa ne in ka hana wallahi Allah ba zai baka ba duk abin da muke samu daga taskar ubangiji ne in ka bada ya baka in ka rike a rike manzo Allah ya ce Allah na da waɗansu mala'iku guda biyu kullun aikin su ɗaya ce Allahumma a'ati munfiqan khalafa Allah duk wanda ya ci da Allah ka dawo mai da shi wa a'ati mumsikan talafa Allah duk wanda ya rike a ɗora mai asara aka lissafin yake mutum nawa ne sai kaga ya ajiye kuɗi ya tara miliyoyi a ɗaki ya tafi Nijar ko wata ƙasa da ko yaro yaron ya sunku ya kwahe kuɗin ya gudu har abada ba za a same shi ba Allahumma a'ati mumsikan talafa wallahi manzo Allah ba zai faɗa ai kuskure ba nawa ne zai ki dangin shi ya ɗauki kasurgun kuɗi ya sa hannun jari sai a ce kamfanin ya kare saboda kai ɗin a dalilinka kamfanin ya faɗa bala'i da musifa amma idan kana badawa to Allah ba zai taɓa tozarta ka ba dan Allah mutum nawa ne yake da mahaifiya ya kula da ita ya wulakanta mutum nawa ne yake da mahaifi ya kula da shi ya wulakanta mutum nawa ne yake da ƴan uwa ya kula da su suka wulakanta a duniyar da wani bawan Allah aka ce da Allah ya ba shi rufin asiri ƴan garin su ba sa karatu sai ya ware wani bangare a gidansa ya ce duk wanda ya zo karatu gidan a bashi masauki a bashi abinci kawai ake zuwa gidan shi bai ma san ka zo ba za ka zo ka yi karatun diploma ka yi karatun hnd ka gama a gidan ka taba ku taba haduwa da shi ba amma da ya ce duk wanda ya zo a bashi abinci kawai wata rana da Allah ya kaddara karfinsa ya kare tsufa ya zo masa yana zaune a kofar gida kawai ga kanta ta tsaya da kayan abinci aka ba a ga yasa sai a ce alhaji wane ya ce a kawo wane ya ce a yi ta masa kwatanci a ce ai ya zauna a nan gidan ya yi karatu a makaranta haka za ta to haka nan ku higa da shi ba zai iya gano shi ba saboda lokacin da ya zauna ba ya lissafin shi yanzu din shi da Allah ya ba wa wancan gata yanzu din yana zaune ake masa gata don haka yana zaune a kofar gida sai karatun jarida amma ya ce a ɗauki bahun hinkafa a kayawa ne a ɗauki bahun taliya a kayawa ne a ɗauki dawa a kai saboda ya zai da kanta kuma idan wani ya kawo wani kawa zai in wani ya kawo wani kawa zai in wani ya kawo kuɗi wani ya kawo ɗinki saboda ba za ka taɓa bada ba Allah ya tozarta ka ya wulaƙanta ka so mutane su daina gudun danginsu su daina gudun ƴan uwansu saboda Allah ya ba su wallahi in ka gudu ka je Kano ma za ka dawo iya tsawon tafiyar shekara 35 ne in ka gudu ka je Abuja wallahi shekara 8 ko 4 ko 16 in ma'aikacin gwamnati ne shekara 35 in dan majalisa ne shekara 4 in ka zarce shekara 4 in ka zarce shekara hudu in ka zarce shekara hudu za dai a zo wata ran da ba za ka koma ba kana ji kana ganin zama abuja wallahi za ta maka wahala in aiki kake akwai ran da za a ce shekara talatin da biyar ta kare ba a buƙatar ka wande haka wani wani ce ka ji tsoron wande daga cikin wande shine kujerar da kake zaune za ka ɗaga wani ya zauna kuma ba yadda za ka yi wallahi to in ka dawo cikin al'ummar ka yi ka rasa wani ido za ka ɗaga ka kalle su na? eh haga malaki tanuwa ba zai kai ma 35 din ba wani ba mamaki dama yana da shekaru ya cika 60 ko 65 a ce dawo gida da tata tazo yana da shekara 20 22 23 yake nan ya gama wasu kuma in sun ki dangin nasu sun gudu wallahi suna can matan su suna azabtar da su sun hana su aure su matan sun yi expire ba za su amfane su ba ko ba za su bari su ƙara auren ba kuma sun hana su zo su zauna a cikin danginsu akwai wanda ta yi wallahi bai da amini bai da aboki a inda yake zaune amma matarsa ta hana hidawa haka Allah zai ta'azabtar da da ita amma da bai guji danginsa ba ya zo ya zauna a cikin ƴan uwansa da abokansa da Allah bai masa wannan jarrabawar ba cikin rayuwa yasa ko dama Allah ya baku ku dan tsatsakura a cikin garinku akwai matar abokinka akwai matar yayanka akwai matar malaminku akwai matar dace da unguwarku ina nufi ƴaƴa ko dauki ɗaya ka tafi da ita zai ce Allah ya maka albarka saboda in ya tuno zai yarsa tana gidanka ai zai ke maka albarka kuma in mutuwa kai ɗansa zai ce garin mu gari kaza ne zai dawo mutum nawa ne suka yi arziki sun mutu arzikin ya mutu saboda ƴaƴansu da jikokinsu sun yi gudun dangi ba dangin su bane ba dan ya tafi can uwa duniya ana amfanuwa da shi Allah ya rufa asiri wa qati'atu rahim wa shahadatu zuri da haidar zur baka ji ba baka gani ba ka ce kaji ka gani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zunubai guda uku ina muku kashe din su manzo Allah ya ce akwai shirka ne ko da uququl walidain ku tuna mu ina manta su ne ko akwai shirka akwai saba wa iyaye aka ce wa kana mutaki'an lokacin da manzan Allah yake wannan maganar a rigingine yake ko a kishingide ya ɗora hannunsa haka yana kwanci a ƙasa fajalasa sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo ya zauna sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo ya zauna na'am ala akbirukum bi akbar al-kaba'ir al-ishraku billahi wa uququl walidain wa jalasa wa kana muttaki'an yana zaune sai da ya zauna yace alawa qauluz zuri yace har da qauluz zuri fama zala yukarriruha hatta qulna laitahu sakata bai gushe ba yana ta maimaita wannan kalmar wa qauluz zuri wa shahadatu zuri har sai da muka ce ina ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shu saboda yana so ya nuna wa mutane iya bala'in kalmar kuma wannan shaidar zur din ita ce ta halakar da mu daga cikin shaidar zur hada certificate da ake badawa a makarantu wa qaulu zuri wa shahadatu zuri ai za ka ga makaranta makaranta ta baka shahada shaida ko amma an san baka da attendance an san baka da kokari jarabawar akan allo aka rubuta maka a baka a ce 9 credits kaga kana zare ido a baka aiki a ce ga hinan rubuta ka kama aiki ba zai iya rubutawa ba yana daga cikin abin da ya jefa mu cikin masifa waɗannan certificate ɗin da ake badawa a kowace makaranta ce ka saci ansa na boge ka saci ansa a baka a baka aiki akwai matsala wani da ya tsallaka ruwa bayan wata uku hira da kwalin digiri man sai bani wallahi wata uku zai zo da kwalin digiri kuma ya zare ido digiri sabis ne hima ya je sabis bai nuna ba certificate na karatu amma ya nuna certificate na NYSC dushe da zurci kuma yana cikin abin da ya jefa cikin bala'i bai san ciwon karatu ba kuma ajiye a gurin karatu yasa barna zai muku ta'addanci zai wallahi duk barnar da muke samu a wuraren ayyuka da rahin amana har da waɗanda ba san ciwon amana da aka ba su to ya mutumin da ya saci sakamakon jaraba za ka yi tsammanin ba zai saci kuɗinka ba zai sata wallahi in zaɓe aka zo a rubuta ƙarya a ce wane ya ci sai da zurci na ƙi fita ha fita ne fa daga abin da muka sani da haidar zur ta al'ada don mu san haidar zur ɗin fa tana da faɗi tun da ka ga manzon Allah yana zaune ya tashi wallahi bala'in ba ƙarami ba ne ba fa abin da ya tahi manzan Allah kai ka san ba karami bane ba wai yana ce an kaga sarki ya sako daga kan doki to abin da ya sako shi ba karami bane ba ba a je inda zai je ba a tsaya ya sako akwai bala'i to da kaga manzan Allah yana kwance ya tahi wala abin ba karami bane duk abin da ka san baka cancanta ba karka yadda a baka ka karba na'am eh shi lauya ya taka su tarabu lauya ya baka kariya akan abin da ba haƙinka ba ba gaskiya ba ne ba malamai suka ce akan su ma Allah ya saukar da aya ta cikin suratun nisa'i ha antum haula'i jadaltum anhum fil hayati dunya faman yujadilu Allah anhum yawmal qiyamati amman yakunu alaihim wakila waɗannan kun tsaya kun kare su a rayuwar duniya waye kuma zai tsaya a gaban Allah ya ba su kariya waye zai wakilce su gaban Allah babu wasu malaman suka ce duk wanda ya kare ka akan abin da ba gaskiya ba to a kansa wannan ayat take magana akwai kuma lauyan da ka sani kana da gaskiya gaskiyar taka ce amma ba ka da kwarjinin da za ka iya kwatar gaskiyarka gaban alkali to sai ka ɗauke shi don ya taya ka neman haƙƙinka wannan babu laifi akan haka muna da lauya a nan garin ya yi rubutu akan ƙa'idar ayyukan lauya inda ya dace ya shiga da inda bai dace ba ya shiga ya ware akan abin da yake haramun ne in kai ya ware akan abin da yake gaskiya ne ya dace da shari'a in kai ban sani ba gaskiya an buga littafin ko akai ba amma dai na san yana cikin aikin rubutun tun wajen shekara biyu da ta wuce Allah ba shi ikon kammala idan bai kammala ba so shi aikin lauya ya rabu gida biyu amma shi ma a ciki akwai hedar zur kuma da yawansa ita ce tafi yawa kana ji kana gani ga haƙinka kawai ai wani turanci alƙalin bai gane ba kai baka gane ba a buga tebur a ce hikin an ƙare akwai matsala haka jika malam ya faɗa ya ce ya ga wasu lauyoyi ce alƙalin da ta wani turanci ya ce wala bai taɓa jin irin sama to da ina jika malam ina turanci ya ce amma bai taɓa jin turancin ba aka ce an ɗaga hira a shekara talatin ya ce ta san ka shekara talatin na mutu Allah rufa mana asiri to shahadatu zuri tana da faɗi duk abin da ka san baka cancanta ba ba naka ba ne kuma aka ba da shaida a kansa to kaka karba in ka karba wallahi ka karbo wa kanka masifa ka karbo wa al'umma musifa wani rubutu da nake gani ko 'yan kenya ne suka yi wani malami ya samu wasu 'yan mata guda biyu ɗalibansa ne na nasu ya cicciga su ba haka muke faɗa ba suka gama aikin lafiya wani lokaci aka kawo mahaifiyarsa ba ta da lafiya asibiti shi yana can ana buga masa waya lokacin da zai zo asibiti sai ta da mahaifiyarsa ta rasu aka kawo kati sai ga ahe allurar da likita ya rubuta a yi masa da amma uwar daban allurar da aka yi mata daban dama aikin nursing ya fara turanci za a tafi a yi ƙara sai ya ce a kira ɗaliban a kira nasu tsinga suka mashi ana kirawo su sai ga ai wannan tsaffin ɗalibansa ne na makaranta da ya cicciga sai ce tun ranar kaza ni na kashe uwata ba tare da lokacin mutuwarta ta yi ba da bai ba da wannan shaida cewa sun gama ba da ba a kawo su asibiti ba da tana suwa uwarsa allurar da bata dace ba da bata mutu ba Allah madaukakin sarki ya tsare mu wal aymanul kadhiba da rantsuwar ƙarya mutane yanzu sun rena rantsuwar ƙarya wallahi akwai mutanen da ba sa tsoron su rantse wani an ce zai dauki qur'ani ya ce maka na rantse da Allah qur'ani ya tsini kuma ƙarya yake ranar da zan rantsa nake ta bada labari take tai aka ce waya ga maka na ce wani ne aka ce ni wallahi tunani na ya rantsi ya rantsi ya rantsi na ce wane ne aka ce kai aka ce daga yau kawai ce maka Allah ɗaya ne ka yadda amma in ba shi ba ko sau dubu ya rantsa duk magana da ya faɗa kar ka yadda sai in ta fito daga bakin wani so yanzu saboda Allah wace irin lalacewa ce a al'umma a ce rantsuwar ka ba ta da kima Allah rufa mana asiri wal aymanul kadhiba wa iza'ul jar da cutar da makwabta ko da sauci ko da ɗoyi ko da ƙara ko da magana ko da baƙar magana ko da gini ko da toshe iska duk wani abu da makwabcinka zai cutu da shi haramun ne idan kana unguwa talakawa karka zo ka zabga gida beni yaranka suna kallon su matanka suna kallon su kai kana kallon su bai dace ba in ka zo unguwar talakawa to yi gini irin na talakawa irin gininka irin gininsu ma'ana abin da nake nufi ba wai kwalitin ginin ba in suna ƙasa kai ma kana ƙasa amma babu yadda za a yi duka unguwarka in ka hau da ganin har bakin kasuwa kuma kowa ban ɗakinsa a buɗe suna kwance a waje kana kallon su suna tsakar gidansu kana kallon su suna da tufafi kana kallon su ba su da tufafi kana kallon su kai ka kalla ƴaƴanka su kalla akwai cutarwa kai kwata ta biyo ta kofar makwabtanka akwahe ma kahi a zubar a unguwa ba wanda isa ya maka magana wani in ya kawo taki ya zubar a kan titi ya yi wata hida ba wanda isa ya masa magana wani idan ya kawo ƙasa sai ta kahe mutane ta kahe ta kahe sannan zai ɗauke tsallaka da ita kawai fannin daga kan kwalta ya tsallaka ta ta koma tsallaken kwalba ta ya yi wata hida saboda uwarsa ba ta rarrafe a gurin ba zai ɗauke ba so duka wani yana daga cikin cutar da makwabta ko ka zo ka tada janareto tun karfe takwas na dare sai karfe biyu kuma yana daidai ɗakin makwabcinka sai lokacin da ka kahe sannan zai ajiye zuciya ya bacci yana nan yana jiran ka karfe biyu ka kahe inda ya bacci kuma ba shi da wuta a gidan shi akwai zalunci a ciki ko ka juya hayakin gidanka in ya fito gidansa in ka ga ya ga wani abu kawai kahi ne ka zubar masa a kofar gida ko yaron ka ya fito tsotsi tsotsi da masa a kofar gida cutarwa ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in ka san ba za ka ba makwabcinka ba ko tsaraba ce ka zo da ta tokar ka fito da shi in ka je bulaguro ka taho da lemo da ayaba to kar ka fito ziki ziki a robar nan yalo ana kallo ka higar ita gida to kar ka higa bari in duhu yayi sai ka higa da su da kai da iyalanka yake cinye ba su gani ba amma in sun gani suka zo gida suka ce baba ayaba yace ban da kuɗi to ka cuce shi wa idha'ul jar akwai cutar da makwabci wa zulmun nasi fi dima'i da zaluntar mutane akan jini kai hukunci a zubar da jininsu su a yi ta'addanci a zubar da jininsu a yi zanga-zanga a zubar da jininsu Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu abin da yake tunkaro mu da annoba masu hankali suna nan addu'a Allah ya tsare mu Allah ya kiyaye mu Allah ya ba mu kariya duk wanda za ka zalunta ka zubar da jininsa haramun ne ko hudu ba da muka yi kwana-kwanan nan manzan Allah ya hudu ba a hajjin ban kwana ya ce fa'in na amwalakum fa'in na dima'akum wa amwalakum وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في يومكم هذا في بلدكم هذا da jininku da dukiyarku da mutuncinku manzon Allah ya ce haramun ne suna da martaba akan ku irin martabar da watan zulhijja yake da akwai irin martabar da garin maka yake da akwai irin martabar da ranar arafa take da akwai saboda a nuna maka jinin mumin yana da mutunci kada ka kuskura ka zubar da jinin musulmi wal amwal kar ka lalata dukiyoyinsu kawai dan an ce maka kai ne mai kula da dukiya kawai ka rubuta ka fata wallahi cikin abin da ya jefa mu masifa ina faɗa ina ƙara faɗa wallahi barayin gwamnati ne sun saci kuɗi sun rasa yadda za a yi da shi da haka duk inda suka sa hannunsu he masifa ta faru sanyi kamfanin hinkafa hinkafa ta fara tsada duk sun sace kuɗin mutane sanyi kamfani sun tsaye hinkafa ta yi tsada sun shiga kasuwa kasuwa ta yi tsada sun shiga dala dala ta yi tsada na rantsa da Allah ko wannan shiga kasuwa da ne aka nuna mu wani gini naira biliyan biyu da dubu ɗari biyar haka wani ya taya in ya saya zai ruhe sai ya sake gina ta shi asalin mai ginin abin da ya siya shekara 25 baya duka naira miliyan 29 yanzu wani ya zo ya taya biliyan biyu da rabi zai ruhe ta ya mata gini na zamani mai gidan ya ce ba zai faida ba amma a koma a tantance waɗanda suke haya in dai za a taya gidansa biliyan biyu da dubu ɗari biyar ya za a ke ba haya dubu ɗari uku uku yanzu ka ga masifa ce ya sace kuɗin al'umma ya zo ya yi tayi ba a saida masa ba kuma ya jawa waɗanda suke cin abinci a gurin a ƙara musu kuɗin haya kuma gaskiya ne ina da kayan da an taya biliyan biyu da ɗibu ɗari biyar amma ana haɗa mun kuɗin haya naira miliyan goma sha biyar a shekara da miliyan goma sha biyar za ka sa da biliyan biyu sai ya ce a zo a sake ya sake lauyoyin da suke karɓa masa kuɗi ya sake ɗaukan sabbin abin nan yan camba ya ce ku je a tantance masu shaguna a sake rubiyun kuɗin hayar hayar kashugunsa don Allah ba ɓarayin gwamnati ba ne suka jawo mutane mutum ya sace kuɗi in yabo kasuwa duka abincin da yake kasuwa zai iya saye wahi kaɗai sai ya jefa ku cikin annoba in kuna da buƙatar dala za ku je china ku siyo kaya rana ɗan ya zo duka dalar da take kasuwa ya saye ta kuma ya sa mata inji yana fifita ta tun daga safe har dare mai kano wala bai gyara unguwar mun tattauna da shi a kano ya ce na rantse ma da allah malam wani mutum ne ɗan siyasa gidajensa guda biyu gidan da yake kwana mai gadin gidan albahinsa dubu talatin gidan da ba kowa mai dajin gidan albahinsa dubu ɗari inda ba kowa idan sha biyu rana ta yi za a tada mai kano ya ce wallahi malam ba za a kashe ba sai magariba shi kawai aikinsa ya je ya sabisin waɗannan injina to don allah ba kowa a gida ana tada mai kano ƙarfe goma sha biyu zuwa ƙarfe hida na magariba mai ake fifitawa dala ce katta narke ta haɗe da junanta ta lalace amma ana ce maka dala tana wahala dala tana wahala lokacin da dangote yawa Najeriya baki yace idan ba a yi hankali ba fa dala za ta kai naira 500 in ba a yi a hankali ba dala za ta kai naira 500 ake mamaki yanzu da ake sayan dala 1000 da 500 da yan canji ko da 400 da yan canji wa ya jawo mana barayin gwamnati to kaga kwahe dukiyar mutane yana daga cikin abin da yake jefa mutane a cikin bala'i da annoba in ka ga ruwa ya ci unguwa da kudin yasar kwalbati da kudin yin kwalbati da kudin yin titina su aka cinye wannan ya kawo kasa ya zubar akan titi za a yi ta hadari ana dukanta saboda me ba zai yi abin da ake da bukata ba yana da neman riba wani an bada aiki an ce a sa fila hudu sai ya sa rodi uku wai rodi daya shine arzikinsa duk mutumin da Allah ba ya kwangila me rodi daya gwada jiga ya ba da kwangila da ya wata towa ya dakatar da su daga cikin abin da ya sa aka dakatar shine yadda aka ce a yi ginin ba haka ake yi ba wani irin lalacewa ce wannan kuɗi in ka ɗauka duk kuɗin al'umma ne ka sace yana daga cikin haramun ɗaukan dukiyar da ba taka ba wal arab da mutunci yan midiya su zagi mutane a zagi uban kowa a gaya kowa bakar magana duk wanda ka taɓa mutuncinsa to yana da haƙƙi a kansa a ranar gobe alkiyama wa shurbil miskir da shan kayan maye taba ce ganye ne ƙwaya ce koken duk wani abu da zai taɓa hankalinka haramun ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu miskirun khamrun wa kullu khamrin haramun duk abin da zai gusar da hankali to wannan abin giya ne duk abin da ya giyar maka ya zuwa maka ya kauda maka hankali wannan abin haramun ne a mizanin shari'a da aka wallahi mutum ko maganin mura ne ya sha ya ji kansa ya yi fayau yake kallon mutane ya kwanta ya yi bacci to maye ne kuma haramun ne da yawa a 'yan mata sukan bugu ne da maganin tari za su ce maka fakalin ko nikotin wa ake lotadin ko faldin za su siyo su zazzage su kwanta su yi tabbaci su tashi su jikan su wayan yan giya ne yan kwaya ne to wannan abun haramun ne shi ma wajibi ne musulmi ya san haramun ne wajibi ne mutum ya guje mashi wala abul kimar da wasan caca watakil yan tafahi na'am malam sani ajari sun tsorata ya fara hudu ba akan ta tace ya tsaya Allah rufa asiri daura yayi magana sun yi takan shi waye yayi magana sun yi takan shi a takaice dai tata in ta amsa sunan tata haramun ne sauran kuma ku bari a samu fatawa ko e karta yana daga cikin wasa irin su ludo su waye a cikin su manzo Allah sallallahu alaihi lokacin ya ce ko sallama kar ai musu kuma kar a zauna da su da ƴan caca da ƴan ludo wa huwa al-maisir shine caca da haka duk wani abu da zaka sa kuɗi ka samu kuɗi galibin sa caca ci wal ghiba da cin naman mutane ka ga mutum abin da zai ji zafi ɗaya daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kihi ya motsa ta ta ce yanzu manzan Allah mai za ka yi da waccan 'yar guntuwar mai za ka yi da waccan 'yar gajerar kai eh safiya ba ka san mata haka suke sai ka je ka ɗauko matar ka za ka ƙara kana karkara mata sai yanzu duk garin karsa za ka aura hai wata 'yar cokokuwar so wannan 'yar cokokuwar ita ma gulmaci manzan Allah mai za ka yi da waccan 'yar dukurkusar sai ce kin faɗi kalmar da da in an jefa ta teku sai tekun ya gurɓata saboda munin kalmar da kuka faɗa dan Allah nawa ne a majalisa za a ga wani a ce masa zokoko za a ga wani a ce ni a nage na kanjamewa ni wani anya lafiya yanzu wani anya lafiya din yadda zai ji daɗi so wannan abin shi ma gulma ne duk wani abu da in mutum ya faɗa idan sai ji zai ji ba daɗi haramun ne a majalisanmu amma yanzu galibin majalisanmu da na maza da na mata kahi casa'in ko tamanin wallahi gulmace a cikin shi barantana ka je gidan kitso barantana ka je gidan kunshi haka maza suke hen zagi haka samari suke hen zagi kowace ta kawo mijinta a ɗora a faifai a masa farahi a wulhakan tahi a tahi a gurin su ma maza haka wanda ya kawo caftar gidansa wanda ya kawo ta gidansa wanda duk gulmace Allah raba mu Allah tsare mu wal ghaibatu wannan mima da annamimanci haɗin husuma galibi yanzu mutane ba sa cin abinci sai da annamimanci a haɗa wane da wane a haɗa wane da wane fadawa abincinsu kenan yan midiya abincinsu kenan yan zagi abincinsu kenan a ma'aikata in kana so a iya yi da kai sai ka iya zanci ka zo a zauna ka yi gurtoto kana bayani ai wane ma baya ƙaunar ka wane ma ka zaya ci wane yana son kujerarka to don me ba za a so ba ita babansa ce ba karatu bai hau kai dan me sa ba za a hau ba kuma an ce wai permanency inda permanency da ya gaje ta da bai gaje ta ba yanzu kai dan an ce wane yana son kujerarka sai kai bakin ciki inda wani bai daga ba kai zaka zo ita wannan duniyar da kake kallo da wani baya dagawa da ba anan kake zaune ba ka ci da gurbin gidanka ko babanka ne ya mutu ko kakanka ko uban wani ne ya mutu aka kasa rike gidan aka saida maka amma asali ba kai ka sa migirbi ba ka tona aka ce naka ne ai mutum nawa ne ya sari gari yanzu a cikin mu ko ya sari gida ko ya sari gona sai gado ko saya to inda wani bai daga baya za a yi ka samu so wannan duk wasu kokarin annamimanci tsakanin maza da mata ko tsakanin maza da mata a lalata miji da matarsa ko a lalata aboki da aboki waɗannan mutanen tsinannu ne a wajen Allah maɗaukakin sarki musamman masu lalata zamantakewa yasa manzon Allah ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد اثيم haka Allah madaukakin sarki ya fada fala tuti kullu halafin mahin kada ka bi kake sauraron mai yawan rantsuwa wulakantacce hamaz mai zindan mutane masha'in binamin mai yawo da annamimanci tsakanin mutane wallahi galibi idan ka ga gida bai zauna lafiya kalau ba akwai annamimai ne a gida duk wani gida ana gida shine akan aminci da soyayya in kaga gidan ya fara gurɓacewa to annamimi ya shigo wata kawai shigowa za ta yi in ta sha ruwa ta ci abinci ta he kina fa a hankali mazanna to ha ba ta dora mata annami banci he kin yi a hankali yanzu an tsefa wani abu a cikin kwakwalwarta in ta je gidan uwarta sai mata yanzu kiya kuke yi a he ke sakarai ce me yake nufi da sakarai wai ma'ana yadda kike rukon mutu yanzu ya kin canja taku in ba haka ba ke sa karai shi to manzon Allah ya ce duk wanda ya gurbata wa wani matar shi wannan mutumin ba zai ji kanshin aljanna ba man khabbaba imra'atan ala zawjiha wanda ya gurbata wa wani matar shi ko ya gurbata wani yaron gidan shi wallahi da yawa mutane su suke gurbata wa mutane yaran gidansu yaran gidansu akwai amana akwai rukon amana ya ce kai yanzu kai ba kai kokari ba ka kwai tsira da mutuncinka ka zo ka zayi a gindinsa ka kare kai kokarin tsaya da kafarka to wai dan Allah mutum a karkashin dukiyar wani kake so ya tsaya da kafarsa yayi sata ku shi ma ya kafa kanshi barawo zai tsaya da kafar shi amma waye masa hudu ba sata wannan wanda ya zo ba shi cewa ka tsaya da kafarka manzo Allah ya ce duk wanda ya gurbata yi manzo Allah ya ce na rantse da Allah ba zai ji kahin aljanna ba so irin waɗannan su ne in ka lissafa su suke da ƙarƙashin annamimanci da haka in ka gama takka ka kasa jin daɗinta sa ido suwa suke shigo a gidan wala wani lokaci a tsafi wani lokacin a ƙawaye wani lokacin a iyaye wani lokacin a ‘yan uwa a yi taka tsantsan Allah rufa asiri wa gairu zalika da wani wannan mimma na Allahu azza wa jalla anhu cikin abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya harin a kansu aw rasuluhu sallallahu alaihi wa sallama ko kuma manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi wannan mala ya tsakuro su ne daga cikin manya manyan zunubai da ya zamanto wajibi ne mutane su guje musu duk abin da ka san Allah ya hana mun yi jawabi a kansa ko ba mu yi jawabi a kan shi ba wajibi a matsayinka na musulmi ka guje masa dan ka zauna lafiya kalau ya ba da labarin waɗansu daga cikin ladubba mutum ya kokari ya siffata da su darasi na gaba idan Allah ya kai mu rana ya tayu shine kuma tajhizul mayyiti wasalati alaihi wa dafnuhu ya ake kimtsa mutum idan ya mutu ya ake masa sallar gawa ya kuma ake binne shi shine abubuwan da zamu tsinta a darasi na gaba dogon babi ne amma zamu yi ta tsinta sa sannu a hankali hal Allah ya sa mu kai ga abin da ya dace kuma ina ga ne darasi kusan na karshe a cikin littafi din abin da muka faɗa zaman to daidai Allah amfane mu da shi wanda yake akwai kuskure Allah ya fiye mana mu yi aiki da abin da ya dace na'am malam abba na'am na'am eh a ba maki garo din ce ka bata fassara da ba ita nake nufi ba ita garan fakalin daban ahe ta juyar da kwakwalwa ne ta hana ka kowane irin tunani shi ne take da ta yi garau ɗin wana a ita tunaninka take rufewa dama menene alhamru ma khamar al'aqla abin da ya lullube hankali ya hana hankali ya yi tunani shi ma an ka shafa kalin aba da ka sha bane ba zai rufe ne hana ka wani tunani sai ga da wata damuwa da wani kunci da wani ɓacin rai duk ka manta da shi shine garan da nake nufi amma yanzu shan energy drink ko shan paracetamol ko shan wani abu ka sha ka ji jikinka yayi garau ka yi karfi zaka tafi gona wannan ba laifi bane ba kuma a hayan ajigarau yau akwai tiramol saboda haru kaba kamu je je ɗora tiramol ce mala ya ce ban da su ban da su ma irin waɗannan hayo akwai wanda za ka sha ne saboda ya bada ƙarfi a jiki da kuzari wannan babu laifi akwai wanda an aka sha yana dawowa kuma maye ne to wannan ban da shi a ciki duk wanda ya sha tiramol to maye yake sha wani lokaci kawai muna tsaye na ga mutum ya haka ya tun ya tafiya da wulbaro fa kawai daga wulbaro ta cike mutum ya tsalle ta inna lillahi na zamu da ka ce wannan tiramol ce kawai daga mutane ba su ma kawo a jikinsu ba kawai da aka jawa daga mutum ya sako daga kan barinsa ya sauke ta kawai ci gaba da turawa na ce ikon Allah Allah da kuma da asiri da zuwa kaga kace masa ba mai bane aka cuce shi subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin amin
za ka